وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أيها الكرام انطلاقا من هذه الآيات المباركات الكريمات أحثكم على طاعة الله تبارك وتعالى وتقواه فإنها خير زادكم من الدنيا إلى الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى سنفتتح سلسلة جديدة سلسلة جديدة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصحاب وما أدراك ما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الكرام والصحابة الكرام لهم مكانة عالية في الإسلام ومنزلة لا يبلغها أحد ولو اجتهد ولو عمل ما عمل وما قام بما قام فمكانتهم لا تبلغ ومنزلتهم لا تنال عباد الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم حملة راية هذا الدين هم الذين نقلوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأجيال هم قادة الإسلام هم وزراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنصاره ووزراءه من بينهم أصحاره وأزواجه وأصدقاؤه وأمناؤه عباد الله وما أدراكم ما صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين أثنى عليهم الباري تبارك وتعالى في محكم التنزيل وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعددة هم الذين أثنى عليهم حتى من خالفهم وآندهم وخالفهم في الدين والرعي وما أدراكم ما صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين أقسم في حقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هم الذين قال في حقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي عباد الله أيها الكرام وما أدراكم ما صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين لم يألوا جهدا ولا بخلوا بمال ولا بأنفسهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا معه ليلا ونهارا كانوا معه في السراء والضراء كانوا معه في السفر وفي الحضر وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصيف وفي الشتاء همهم ابتغاء رداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورداء خالقهم عز من قائل حتى نالوا قوله في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم مقولة من الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الفوز العظيم تحدث العلماء وتحدث المفسرون من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال الشعبي هم الذين صلوا إلى القبلتين من صلى إلى البيت المقدس ثم صلى إلى بيت الله الحرام فهو المعدود من السابقين الأولين وقال بعضهم السابقون الأولون كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان معه في الإسلام قبل بيعة الحديبية فهو المعدود من بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم قرأها صحابي وسمعه عمر وهو يقرأ هذه الآية المباركة والسابقون الأولون أخذ عمر رضي الله عنه بيده وقال من أقرأك هذه الآية أو من أقرأك هذا والسابقون الأولون قال أقرأنيها أبي بن كعب وتعلمون من أبي بن كعب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحذاق القراء من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عمر أي الصحابي الذي تلا هذه الآية المباركة والله لا تفارقني حتى نأتي أبيا ونسأله فانطلق إلى أبي فقال أأنت أقرأت هذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال إي والله وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين إلى آخرها فقال عمر والله إني لأرى أن لنا رفعة أن لنا رفعة لا يبلغها أحد من بعدنا والله هذه الآية لتدل على مكانتنا ورفعتنا لا يبلغها أحد من بعدنا فقال أبي ومصداقها في كتاب الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم أي هناك آخرون مؤمنون هناك آخرون مؤمنون بالله وبالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كادوا ليلحقوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين جاءوا من بعد وآمنوا وهاجروا معكم فأولئك منهم عباد الله هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ الحسن البصري هذه الآية المباركة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قالت أو قال هذه الآية الكريمة تدل على أن الله تبارك وتعالى رضي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال فيا ويل من أبغضهم أو سبهم ويا ويل من أبغض بعضهم أو سبهم فيا ويل له فالله تبارك وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه فيا ويل من سبهم أو أبغضهم وخاصة سيدهم وأفضلهم أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه ورضي عنه وخاصة أبي بكر رضي الله عنه ورضي عنه ثم قال الحسن البصري فهناك طائفة مخزولة طائفة تدعي الإسلام وربما الإسلام عنها بعيد في كثير من الأحيان صبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبغضوهم وآندوهم فقال والله إن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة إن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة فالله تبارك وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وآخر يسبهم ويلعنهم لعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسهم لعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنديتهم وحتى في صلاتهم هناك لعن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما شاهدتم أحدهم تشهد في صلاته ثم رفع بيديه هكذا إشارة إلى لعن أبي بكر وعمر ولعن الله من لعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‘yan uwa musulmi a wannan rana mai albarka muna buɗe jiran giyar hudubarmu a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ilmin daɗe ba mu mayi wannan batu ɗin ba yana cikin batutuwan da ya kamata a ce tun farko-farkon wannan majalisi mun tattauna batu a kan shi mun ware masa lokaci mun ware masa rana ba wani wanda ya bata cikin ƙungiyoyin musulmi sai a dalilin yare na ra'ayi cikin ra'ayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya balbalce ba wanda ya lalace ba wanda ya sauka daga hanya sai wanda yake ganin yana da hanyar da ta saba hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fahimtar da ta saba fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi duk wanda ya bi ta hanya ba hanyar da sahabbai suke ka ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su baka da kafara wannan mutumin bai da hanya a cikin gidan aljanna ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره Allah ce duwanda ya saba wa annabi ya bi hanyar da take ba masu imani suka bi ta ba babu masu imani a lokacin da wannan aya ta sauka banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita to duk wanda ya bi hanyar da ba ta su ba nuwallihi ma tawalla za mu sa masa kyau da so da ƙaunar abin da ya ji shi ya dace da shi Allah zai kimsa masa yasa in ka samu ɗan shi'a zai mutu akan shi'anci in ka samu ɗan ƙur'ani zai mutu akan ƙur'ani in ka samu ba khawarije zai mutu akan ra'ayin khawarijanci saboda Allah ya kimsa masa so da ƙaunar hanyar da ya zaɓa wacce ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta saba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam amma Allah ya ce a ƙarshen al'amari zan shigar da hi wutar jahannama wa sa'at masira ta yi muni ‘yan uwa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna da daraja suna da ƙima suna da girma wataƙil mummanta ƙimarsu mummanta darajarsu shi sa wani ma idan yana tsokaci a kan sahabbai muke iya ba shi kunnuwanmu ya sa wasu in suna zagin sahabbai muke ji maganar ta kama mu har mu ɗauko tambaya mu dawo da ita majalisunmu muke tambaya wai wane ne abu huraira wai wane ne umar wane ne abubakar wace ce aisha wace ce hafsa radiyallahu anhu wallahi mun rage musu haƙƙinsu ne mun rage musu darajarsu su ne allah maɗaukakin sarki ya duk alƙur'ani sama da ƙasa tsakiya da gefen shi ya yi magana a kan falalarsu da darajarsu su ne wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da girman Allah inda ɗayan ku zai ɗau dutsen Uhudu a mai da shi zinare ya rabar da shi dan Allah yace ma balaga mudda ahadihim wala nasifau wallahi ba zai kai ɗayan ya ɗauki mudun nabi da dabino ba ko da cikui ko da zabibi ya bada yace na rantse da Allah zinaran ku ba zai kai matsayin su ba ni kuma yana da imani da Allah duk duniya ba wanda yake da dukiya ta zinare da za ta cika faɗin iya wannan masallacin kaɗai wannan masallacin kuma a ƙara na shi da dutsen uhudu ba komai bane ba to maza Allah ce na rantsi da Allah ku ba da wannan uhudun na zinare sahabi ya ɗauki kofi na dabino ya bada ya ce wallahi naku ba zai kai matsayin shi ba ba kuma ma zai kai rabinsa ba ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ‘yan uwa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne manzan Allah, in na ce su ne manzan Allah ba wata tutiya da yi ba sai su ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mai su zamanto abokan tafiya shi. Ko da mala'ika jibir ya zo mai da saƙo, ina ya fara tinkara wajen sahabban shi, wa ya fara ba shi agaji sahabiya shi. Ai matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ma sahabiya ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. tunda malamai abinda suka ce ma'anar sahabi shine wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma mutu akan musulunci don ana Khadija ta haɗu da manzon Allah da ya bada sakon ita ce ma ta ƙara jaddada mashi wannan sakon naka sakon musulunci ne ƙarshen imani tace kuma na rantse da Allah Allah ba zai kunyata ka kaga tun daga nan ya fara samun agaji da gudunmawar sahabbai sahabbai sun kare rayuwarsu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dare ba rana suna tare da manzon Allah ba ruwa ba hadari suna dike da shi ko zafi ko sanyi suna tare da shi in tafiya zai yi suna tare idan yana gida suna tare in kaga sun rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai idan ya ce ku bani iska kuma in an ba da iskar akwai sahabi tare da shi ko matar shi ko barin shi ko kadimin shi lalle akwai wani sahabi da zai rawaito abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sun ba da dukiyarsu ransu ba komai bane a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi kariya wallahi rayuwarsu ba su dauke ta komai ba haka dukiyarsu ba su maida ta komai ba Allah ya ga sun sallama komai sun seka masa komai da haka sai ya shaida wa duniya kuma ko ba ka san Allah kuma ko ka ki Allah wallahi sai ka karanta ayar sai dai in ba Qur'ani zaka karanta ba kuma sai idan ba za a ce ma mahaddaci ba was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar Allah ce da masu rigai na farko as-sabiqun al-awwalun suwaye al-awwalun al-muhajirun ko suwaye as-sabiqun al-awwal sai ce min al-muhajirina wal ansar akwai a cikin mutanen da suka baro gidajensu suka komo suka tare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗanda suka karbi waɗannan da suka iyo bakunci zuwa garinsu babu wariya babu bambanci babu kiyama min almuhajirina wal ansar Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsan a bayan waɗannan sun samu matsayi yace da kuma waɗanda suka biyo bayan su har yanzu ayar tana magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da as-sabiquna al-awwaluna al-muhajiruna minhum wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan har yanzu cikin sahabbai yasa malamai suka tattauna su wane ne as-sabiquna al-awwalun wani ya ce duk wanda ya yi sallah alkibla biyu wannan su ne suka yi riganyen da ba za a tadda su ba wallahi aikin musulunci ne za kuma a tadda a littafin ayyuka a gobe alkiyama wallahi amma duk cikinmu babu wanda ya isa ya kalli baitul maqdis ya yi sallah Allah ya rubuta masa ya yi sallah sai waɗannan sahabbai yasa suka ce to in wanda aka buɗe littafin ayyukansa a gobe alkiyama babu sallah tana kallon baitul maqdis babu sallah tana kallon masjidul haram to wannan baya cikin as-sabiqun al-awwal wanda ya samu alfarmar yin sallah yana kallon kudu aka karba ya sake sallah yana kallon gabas misali aka karba to wannan shine yake fitowa cikin as-sabiqun al-awwal wasu kuma suka ce a'a yana da fadi as-sabiqun al-awwalun sune waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ranar da manzon Allah yayi sulhu Hudaybiya to sulhu Hudaybiya kusan shekara ta takwas da hijira aka yi sulhu Hudaybiya ita to duk sahabin da yayi imani kafin sulhu Hudaybiya waɗannan sune ake kiran su as-sabiqun al-awwaluna waɗanda suka yi imani asaba bayan Hudaybiya a sulhu Hudaybiya waɗannan sune wallazina taba'uhum bi ihsan in min shiga wallahi karo ne in tabi'i ya shiga wallahi karo ne amma asalin ayar ta kare a rukunin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah madaukakin sarki wannan kalmar wallahi kada ta isa alfarma Allah ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah kowa abin da yake nema ya samu ina yi ne dan ina son Allah Allah ya yarda da ni sai Allah ya ce na yarda da kai wallahi ta yi ruwa haka ya tadda ruwa radiyallahu anhum wa radu an yasa Umar dan Khattabi lokacin da aya ta sauka baya majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce akai sai waje yana tilawa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ترى خيرك هنش ya ce wannan karatun a ina ka ji shi saboda ya kalli wannan ayar ta haɗe duk falalar da ba za a samu a duniya ba ya ce a ina ka ji ya ce wajen ubayu ɗan ka'ab ya ce ta wallahi daga nan ba inda za ka sai mun samu ubayu ɗan ka'ab suka koma ga ubayu kai kai ka gaya mashi wannan karatun ya ce kwarai da gaske a ina ka ji ya ce ta bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to na rantse da Allah wannan ayar tana faɗin muna da matsayin da duk duniya har Allah ta hikiyama ba wanda zai samu yace kuma akwai ayoyin ma da suke goyen bayan ta cikin alqur'ani yasa nace ubayyu dan ka'ab na daban ne wajen sanin alqur'ani da aiki da alqur'ani da kuma karantar da alqur'ani shi yasa hima makarantar sa ta alqur'ani tafsiri daban take Umar dan Khattabi yanzu ya ji ayar yanzu ya gane duk duniya ba mai falalar yace wallahi muna da falalar da bamu da Al-Hasan al-Basri da ya karanta wannan ayar yace kai can wanda zai zagi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai can wanda zai ji yana kyamar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ma waye zage su ba yace kai can wanda zai zagi wani ya ware ɗaya tak yace wannan makwadaici ne ya ware ɗaya tak yace makaryaci ne ya ware ɗaya tak yace munafiki ne yace wallahi wannan mutumin kai can shi in dai ya zage shi ko ya taba wani menene zagi ka faɗi maganar da za ta rage martaba da kima a ambaci sunanka a ce kai wannan banza ne kalmar banza zagi ne shi wallahi duk wanda ya faɗa kai tansa ya Allah yana cewa radiyallahu anhum wa radu an kai kuma kana ce mashi tsinan ne ko kana ce mai la'anan yasa kai tsaye sai yace wata kungiya wacce take tababbiya asararriya ba ta da aiki sai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Abubakar Siddiq wallahi duk wanda ya zagi Abubakar ko ya zagi Umar shine takin farko tsinanni da Allah kalli kanka ko kai waye me kake da akwai a wajen Allah da zaka zaga mashi Umar me kawa Allah madaukakin sarki da zaka zagar mai Abubakar wace daraja gare ka a unguwarku wa yake kallon ka da mutunci wata kima da alfarma Allah ya baka da kake ganin kana da martaba da zaka zagi Abubakar a amma auna hankali wannan fa ka fada da ka fada suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rayu a duniya da suka mutu haka Allah ya jera kabarin su har a lahira makwabtaka suke da juna kuma idan manzon Allah zai zabo wani ya ce zo bayan gidana ko jikin gidana ko mu hada katanga kai ka tabbatar wallahi manzon Allah bai san ka ba bai ma san babanka ba ballantana ka kanka in ka ce ka fahimci addini me ka fahimta na rantsa da Allah duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dauke gudunmawar sahabbai ka ajiye mashi aya ɗaya tak ta alqur'ani wallahi bai sai fassara ta ba sai da gudunmawar su wata ilmanta darajar su da manta kimarsu shi yasa muka samu fitinannun kungiyoyi har suke samun alfarma da kasuwar da za su cikin al'umma wallahi da mun san su waye sahabban manzon Allah bai kamata a samu ɗan shi'a da shi'anci ba wanda yake shi'a da shi'anci ni wallahi kallon da nake mashi akwai matsala a cikin kwakwalwar shi yasa al-Hasan al-Basri da ya karanta ayar yace wallahi duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uquluhum ma'kusa ya ce ƙwaƙwalwarsa a birkice take a juye take agogo yana kaɗawa haka to su kuma ƙwaƙwalwarsu haka take kaɗawa anti-clockwise ba daidai take tafiya ba ya ce wa ƙulubuhun mankusa Allah ya jefa wani datti da ƙazanta a cikin zukatansu kuma ka kalla da kyau dan Allah wanda ya zagi sahabi manzon Allah hi wani jari ya aji a aje muku kawai shari'ar zagi shari'ar ƙazafi da me za ka fitar ita a gaban Allah maɗaukakin sarki wataƙil da mun san darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan ƙungiyoyin ba za su ci alfarma ba alƙur'aniyun wanda suke cewa su ƙur'ani kaɗai suke da akwai ya za a yi su samu kasuwa inda mun san darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani kawai wanda yana zaune ya ga an ajiye masa ƙur'ani a gidan shi aka ce daga Allah yake karanta ka fahimci addini waɗansu haɓar ba da muke karantawa sama da dubu ɗari da wani abu suka yi zamani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Dukansu kawai manzan Allah ta yi musu ƙulhu wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shikenan ba abin da yake musu. Wai manzan Allah bai isa yi bayanin komai ba? To idan haka shine me yasa manzan Allah ba a turo shi kurma ba? da Allah maɗaukakin sarki baya san annabi ya gaya wa mutanensa wani abu ya fahimtar da su komai da Allah sai zaɓi bebaye da kurame ya turo su in sun kawo littafi sun ƙare in ka nemi bayani ba abin da zai ci wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum to wata ilmin jahilci martaba sahabbai wallahi yasa waɗannan kungiyoyin suke cin abin da za su ci a tsakanin mu yasa duk wanda ya aure jahilci to ya aure bata duk wanda ya sai jahilci wallahi ya yadda ya sayar da addini shi duk wanda ya zaɓi ya yi nesa da alƙur'ani ya bar wa waɗansu ƙatti su yawo da ƙwaƙwalwar shi wanda ya ajiye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ɗauki maganganun gumakan girkawa ya ɗora rayuwarsa kuma rayuwarsa ta lalace ‘yan uwa musulmi mu san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu san matsayi da kima da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wallahi kadai sanin matsayinsu da martabarsu da aikin da yawa musu kawa addini watakila zai juyo hankalinmu zuwa ga ma fahimtar ina addini ya sa gaba Allahumma habib ilayna al-iman wa zaynuhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله دائما وأبدا قائدنا في هذا المنبر المبارك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله